بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة مسألة كنا نعم شرط الحديث أن يرى متصلا لشاري أن ألا بإذن قد أجلا نعم والأصل إن كذب فرعه كدا فالهنفي حديث أيما ولا عند سليمان عن الزهري أنكره عنه بدر المروي إذا المروي نعم جوابنا التكذيب لم يسرع نعم لم يسرع نعم وما روى عدل لم ينده لم يقده نعم لم يقده يعني نعam alhamdulillah matsala kenan wannan Na'am.
a baya mun karanta har yau dai akan wannan magana ta farko dai baitin da muke karanta mun karanta na farkon nan na'am akan sa zamu yi har mu gama littafin nan to kusan wa'annan baitukan guda biyu akan sa zamu yi gaba ɗayan su tun da ya faɗa yace a musnad al-faqih asalul naqali Na'am.
aw mutalan min al-zaka al-asl Na'am.
aw na shi wannan aw asalul naqali na anibi bara'atin fil asl wannan baitukan guda biyu har a littafin gaba ɗayan su akan sa za a yi magana na'am kawai sai dai a yi ta warwara a yi ta warwara a yi ta warwara har a gama na'am to da haka yanzu muna magana dai har ila yau muna mun koma dai asalin nakali din can da muka dauko kwaya ɗaya shi muke ta magana akai asalin nakali ko muka ce haka kashi biyu akwai abin da yake qur'ani akwai hadisi na'am mun faɗi magana qur'ani sharɗan a hukunci da shi lalle sai an samu tawatiri sannan za a iya karanta shi sannan za a iya hukunci da shi na'am musamman mu a mazhabin malikiya sannan muka zo magana zancen hadisi muka ce to sharadi shi ba sai an samu tawatiri ba saboda haka habarul ahadi ya isa a iya amfani a yi hukunci da abu sabanin shi abu hanifa mu a wajen mun ce yalla mas'alar mata ummu bihil balwa ce ko ba mata ummu bihil balwa ba ce a wajen mu mu kowane ne habarul ahadi zamu yi amfani da shi shi ko a wajen sa yace a a za a yi amfani da habarul ahadi ba musamman ma mas'ala mata ummu bihil balwa wadda yau ana yawan tambaya matsala ce wadda ana yawan tambaye ta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce an samu tawatirin ke na'am to akan abin da muka magana kenan to wancan sharadin a hukunci ne to sai mu koma kan hadisin kuma har ila yau na'am menene sharadin shi kansa hadisin yau a ce an yi amfani da shi kuma har ila yau bayan ya samu habrul ahad ko da habrul ahad ne ma to kuma har ila yau sai an dube shi sanadinsa da mataninsa an duba akwai wasu sharadai wanda zai zama wajibi a dube su kan za a yi samun habrul ahadin amma kuma a ciki a zama akwai wani suka ba a da hadisin ba kuma hamsin to ko da habrul ahad ne dama muna magana ya zama ingantacce ne na'am to shine zamu koma kan hadisin shine yace sharadul hadisi Sharadul an yura hadisi.
muttasila na'am sharadan hadisi lalle a same shi ya zama muttasili na'am kamar yadda muka karanta can a wannan din mu cewa lalle hadisi an ce sahihi shine wanda yake hadisi ya sadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine muttasili kuma ya zama saduwan nan da yayi ya zama shine gashi na muttasila li shari'in kenan ya sadi zuwa ga annabi na'am kuma an karbo shi ne Allah bi karkujira qaddila ya zama wani adali ne ya ruwaito hadisin kuma ya ruwaito shi ga wani hadisi ga wani adalin kuma kuma shi adalin lalle sharadin sa ya zama labdi ne labdin nan kuma labdan tam muka faɗa kafin hadisi ya zama ingantacce ko Na'am.
shi ma wannan sharadi a yadda da hadisi sai an samu hadisin na ya sadi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sannan adali ne ya ruwaito shi ga wajen adali wanda yake dan uwansa wanda kuma shi yana da labdi labdin kuma cikakke na'am sharadin a hukunci da shi kenan waɗannan abubuwa na'am shine can hadisi muka ce wala min shadda wala min an idan ba shadzi bane ba kuma babu illa kuma tare da shi shine sharadi wajen guda akalla wani sun ce biyar ne wani kuma sun ce bakwai kafin a ce hadisin nan ingantacce ne ko na'am to sai an samu haka kafin mu hukunci da wannan abu na'am to mun ajiye wannan sharadi na'am to bari mu ji kuma ya za a yi
wal asalu kaga asali na'am in kazzaba far'uhu idan ya karyata reshen sa kada to yayi suka hadisi ka rawaito hadisi a wajen Ahmad masalan da aka je wajen Ahmad dan aka yi magana hadisin sai ya ce a shi wannan hadisin ba haka bane ka gane ko na'am ya danganta da irin lafazin da ya faɗa cewa ya a'a shi bai san hadisin ba ko kuma a'a cewa ya yi a'a ƙarya kake baka ruwaito hadisin a wajensa ba duk sai an duba waɗannan abubuwan da wani irin lafazi ya faɗa na'am an gane ko na'am to akan haka zamu yi magana kai da karwaito hadisin kai ne farko shi da karwaito hadisin a wajensa shine asali to da aka je wajen asalin sai ya ce a shi ne rawaito hadisin nan ba bai ba rawaito maka hadisin nan ba to ta iya ya ce ƙarya kake ta iya kuma cewa a ni ban san hadisin ba to duk za a duba magana to
alhana fiyu hana fi hadisin abu hanifa na'am hadisu ayyuma wa abu hanifa afwan ya faɗa ya ce hadisu hadisin nan da aka ce ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bi ghairi izni waliha na'am falikawuha baɗilun baɗilun baɗilun to ko mace ko wace irin mace ce ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba to auren ta batacce ne batacce ne batacce ne na'am to shi abu hanifa ya ce wannan hadisin ya bata shi ai fahala falhana biyu hadisu ayyuma na'am hadisin ayyuma din nan walaha na'am ya ce masa ya bayyana ne inda Suleiman Inda nan ga Suleiman an an zuhuri zuhuri ga zuhuri na'am wato shi wannan hadisin ibnu jurayj ne ya ruwaito shi na'am kuma ya karbo an Salman bin Musa na'am an ibn Shihab az-Zuhri na'am haka salsala hadisin take na'am to shi ibnu jurayj din nan sai ya ce wata rana ya je ya tambayi kaga shi ya karbo daga Salman bin Musa Mm.
Salman bin Musa kuma ya karbo daga ah, ibn Shihab az-Zuhri na'am sai shi ya tsallake malaminsa sai ya je ya tambayi malamin malaminsa ya ce wannan hadisin ya ya ka ne karwaito shi a wajen ka ne ka ka gaya wa kai a hadisin nan ka gaya wa salman bin musa da aka gaya masa ya ce la a arif na'am ni ban san wannan hadisin a gane to sai mu muka kafa hujja da shi mu a mazhabin malikiya mu mun dauki wannan abu sun fashin da zai zai ta daura wa kanta aure ba tare da izinin waliyinta ba Mm.
to auren biyu ba sai shi to ku malikawa in ji abu hanifa da kuka ɗauki wannan hadisin to ai wannan hadisin asali ya kirkire shi to ya za a ku ɗauki wannan hadisin ku ce za ku yi amfani da shi Mm.
domin shi asalin an je an tambaye shi ya ce la'ari ban san wannan hadisin ba me hujja ku na'am to za mu yi shiru ne na'am ya ce jawabuna na'am jawabinmu na'am ka gane ko shine inda Suleiman an zuhuri shi hadisin yace ba a jihar Nifa yace ya bayyana ne wannan hadisin nan ga Suleiman an zuhuri an karahu anhu Ankarahu da aka je anhu.
wajen Suleiman aka je wajen zuhuri din nan sai yace an karahu anhu sai ya musaci wannan hadisin bisal marwi da wannan abu ruwaitowar yace la a'rifu abin da ya faɗa kenan ji Abu Hanifa ya ga mai to ai ga asalin ga abin da ya faɗa kuma kun kun ce hadisin nan a wajen ku kun dauka kuna kafa hujjar shi bayan kuma an faɗa an ce in dai asali ya so kire shi wannan hadisin bayan da za a kafa hujjar shi na'am to mu ne ya amsa mu جوابنا jawabuna التكذيب hausawan mu hatme التكذيب lam yusarri لم نصرف shi da aka je wajen zuhuri din nan aka tambaye shi hadisin nan ai ba cewa ya salmanu ƙarya yake ba cewa ya la'arifu to ba ka ganin cewa mun faɗa a can matsalar mu hadisin mu ai mun faɗa mun ce wannan ba zai soki hadisi ba domin mu a wajen mu ta iya yiwa ya ji ya fa- ya dauki hadisi a wajensa lokacin yana da wato tunaninsa sosai sosai amma daga baya da aka zo aka tambaye shi wataƙila ya manta ma shi ya bada hadisin nan Babu ya ba samu.
da yawa ai yawa irin wannan abin yana samu ai kai da kanka ka faɗa abu Mm.
ka gaya wa mutum hadisi Mm.
kuma daga baya hadisin ma kai ka zo kwata kwata kamar ma ba kai kai ka faɗe shi ba kamar san shi ba to mu a wajen mu dalilin mu kenan da cewa yayi Salmanu ƙarya yake yi to da shi kenan magana ta kare ba yanda za a dauka ya amfani da wannan abu da wannan musulmi. da cewa ya ƙarya yake to da bayan da za a yi amfani da wannan hadisi amma cewa da ya yi ban san wannan hadisin ba a wannan ba za a soki hadisi da shi mu mu jawabin mu kenan shi za a takazibu lam yusar نعم bai bayyana da ƙarya ba نعم amma rawa Amma rawa.
a ce abin da ya ruwaito مؤدل abin adaltawa ne لم يقده ba wanda zai soki wannan ba wanda zai soki wannan hadisi domin ta iya wata kila ya manta ne manta hasa ba za ta sa a soki hadisi ba نعم an gane ko Na'am.
to mu dalilin da yasa kenan muka dauki wannan hadisin muka yi kaga ashe kenan ashe cewar asali ya sakire shi sai dai idan ya bayyana da kurukurin ƙaryar reshe kenan نعم ya ce ƙarya ne ni ban faɗi wannan hadisin ba to shine wannan ko ba za mu yi amfani da shi ba نعم an gane ko Na'am.
yawa نعم to نعم mun gama da wannan matsala نعم sai ga wata nan نعم وما روى زيادة wahala ba وخالف jama'atan جماعة ruddat, ردت ولا wa illa ullifa نعم wanda duk ya ruwaito ƙari wahala fa jama'atan sai ya zama kuma ƙarin nan nasa ya saba wa jama'a نعم to raddat sai a masa raddin wannan ƙarin نعم wa illa illa.
idan ku ƙarin nasa bai saba wa jama'a ba ألف sai a tara shi sai a amfani da su gaba da نعم نعم a ina wannan matsala mutum ne ya zo ga jama'a duk sun rawaito hadisi a cikin hadisin nan da suka rawaito duk yanda ko wannan ya rawaito haka wannan ya rawaito haka wannan ya rawaito amma shi wannan da ya tashi zai rawaito hadisin sai ya rawaito kamar yadda suka rawaito amma sai ya ƙara wani abu a ƙarshe amma ƙarin nan sai ya zama kamar wani ƙarin bayani ne ga abin da su suka faɗa ba wai saba musu yi ba to sai a tara magana sai a haɗa da maganar su da maganar su duk sai a aiki da ita. amma idan ya zama ƙarin nan nasa ya saba wa inda za a bi ƙarin nan nasa ya saba wa ji wannan jama'ar to sai a raddin wannan ƙarin ba za a amfani da shi ba نعم ina misali wannan matsala inda ta faru na'am hadisu hadisu fi ma hadisin fi ma sakatis sama'u a cikin abin da sama ta shayar na'am al'ushuru ake ji na'am ga su sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace fi ma sakatis sama'u al'ushuru na'am a cikin abin da sama ta shayar za a bada ushuri a kasa kashi goma a bada kashi daya na'am wa fi ma su iya binnalhi a cikin abin da aka shayar da yayyafi kuma Na'am.
niskul ushuri na'am za a bada rubun ushuri na'am wato idan ka shayar da shi gaban da jigo kenan ko da wani abu ala da ta shayar da ruwa Na'am.
ba ruwan sama ne ya shayar ba Na'am.
za a kasa kashi goma kashi goma kuma a ɗauki kashi ɗaya a raba na'am
rabi sai sana a da bayar.
hamsin to shi a wannan hadisin duk abin da su- jama'a suka rawaito hadisin haka suka rawaito na'am fi ma su katin sama'u al'ushuru Na'am.
wa fi ma su ke bin nalhi niskul ushur na'am a cikin abin da aka- duk jama'a haka suka rawaito hadisin na'am amma shi wani da ya zo rawaita hadisin na'am da ya zo sai ya ƙara a wajensa sai ya ƙara hadisin sai ya ce iza balaga hamsatu au suke na'am shi sai ya ƙara sai ya ce idan ya kai wuzuki biyar na'am shi abin da ya ƙara kenan na'am shi ne ya ce bi kai da hamsu a wusukin yuja'u ija'u na'am da ƙa- da ƙaidin abin da sama shahar ɗin nan amma da ƙaidin wusuki biyar yuja'u da ake zuwa da shi na'am wato shi a wajensa da ya zo sai ya ƙara hamsatu a wusukin yake sai ya kai iza balaga hamsatu a wusukin ne sai idan wannan abin da aka shahar ɗin ko kuma wanda aka shahar da ruwan sama ko kuma wanda aka shahar da da hannun to sai idan ya kai wusuki biyar ne su ku duk shawaran ba su magana zancen wasu kibiyar ba domin mazhabin malikiya mun dauki wannan hadisin na ƙarin nan da aka ce sai idan ya kai wasu kibiyar saboda haka mu a wajen mu idan yanzu ka sha da abu idan misali bai kai wasu kibiyar ba to ba za a fitar da zakka ba sai ya kai wasu kibiyar ka gane ko to wannan shine abin da aka yi magana na'am to wal hanafi wala hanafi shi ya abu hanifa sai ya ce Ya a wannan lakan muriba.
ziyaratun muriba ai wannan ƙari ne mai sa ku kwanto a ciki na'am ga duk mutane abin da suka faɗa shi kuma ya za faɗa ya ce a kan a wasu abin tare da shi a wajensa kawai idan dai fi ma zakatun zama wal ushuru ko me ka noma ba zai sai ya kai wasu biyar kawai za ka fitar da zakka kawai mu ko muka ce sai ya kai wasu biyar ne sannan za a fitar da zakka na'am an gane ko na'am jawabuna ma khalafat mu sai muka ce to mu tunda mun yi amfani da hadisi muka ce jawabin mu ai ma halafat na'am wannan ƙarin ai bata saba wa abin da su waɗancan jama'a suka rawaito wudu da muka ce idan ya kai wasu biyar ai kaman kaidi ne na'am
amma ba ta saba ba domin su ba abin da suka faɗa cewa abin da sama ta shayar za a fitar da ushe na'am shi ma abin da ya faɗa ke kawai illa bambancin su shi ya ce wuski biyar su kuma ba su faɗi wuski biyar haka ashe kamar maganar su kamar wani ƙarin bayani ne akan bayanin su amma ba saba maganar sai ba na'am to tunda ba ta saba ba shikenan sai amfani da shikenan na'am sai muka ce a to tunda haka ne ai ma halafat na'am ba ta saba wa abin da waɗannan mutanen suka suka kawo da shi ba wanda suka rawaito ba in ku haka ne a ashe wannan ƙarin falari ba ta izar na'am ashe babu wani kokonto yayin nan na'am da kai kake magana abuwa ne ba zai cewa akwai muribatun ziyartun muriba ai babu ribatu kenan na'am domin da ta saba wa karan da suka yi to da shi kenan ba za mu yi amfani da shi نعم نعم نعم وفرد to متروك wannan shi ma matsala kenan نعم sannan har ila yau akwai inda ake magana zancen an zo kuma inda aka yi magana kaga dai itiralin da ake magana ba itirali akan wanda ya wato hadisin ana sukan sa bane نعم a adali ne shi sai dai wani dalili kawai ake magana shi sa aka ce ko da ya zo da karan nan ko da ya saba wa wa'ancan adalan ba za a ce shi ma tunda adali ne ba za a ce za a kuka ba نعم amma to idan da aka zo kuma mutum ya zama da cewa shi kuma akwai wani magana game da adalcinsa ba shi ne zai magana a nan نعم وفرد متروك ya ce wa fardu wannan kaman ah, ilafar kawai bayaniya ce نعم ya ce wa fardu maturukin nan نعم shi fardun shi ai kira maturukin nan نعم mutumin da yake muturukul hadisi نعم shi za can mai ah, shi matsalawa hadisi yake faɗa Na'am.
ya ce cewa wasan mai fardan نعم wasan bi maturukin fardan tusi نعم ka ambaci mutumin da yake maturuki ka kiransa fardan نعم in kai haka tusubi sai ka dace نعم yace wanne ne wannan shine rawil lahu muttahimun bil kadhib نعم wane ne ake kira mutlubul hadisi shine wanda yake mai ruwaya ne amma ana tuhumar sa da ƙarya نعم To duk mutumin da aka ce ana tuhumar sa da ƙarya to wannan shi ake kira mutlubul hadisi نعم
wani su malaman ma suka kai ni za suka ce ko da ƙarya ko ba annabi yayi ba a wani waje ne yayi ƙarya to ba za a yi da hadisin sa ba ko kuma fasiki ne shi ba za a yi da hadisin sa ba ko mai gafla mai mantuwa ko mai yawan wahabi yana samun sa shi ma duk ba za a yi da hadisin sa ba نعم duk wannan shi ake kira mutrukul hadisi نعم hadisin kuma da ya kawo din shi ake kira hadisan fardan نعم
an gane ko Na'am.
kaga ashe kenan fardu din shine matrukun kenan na'am shi matrukun a kiransa wanda ya bar hadisin fardu din kuma a kiran wanda hadisin da aka bari din ba za a yi da shi ba na'am to shi sai ya ce wa fardu matrukin Na'am.
awul kazabi Awul ko ka ce kazzabi.
masa matruku ko ka ce masa kazabu makareci na'am ko kuma ka kiran sa hadisin ka ce sa fardu kawai na'am to duk wannan abu ɗaya ne na'am yuraddu yuraddu ana raddin wannan hadisin mutlaqan za a yi raddin wannan hadisin ba wata magana za a yi raddin wannan hadisin in dai an ce wannan hadisin makareci ne shi na'am ma'ana ya saba wa waninsa ko bai saba wa waninsa ba shine mutlakan na'am kaga wancan muna magana ya saba wa wani ko na'am to wannan ya saba wani ko bai saba wani ba wata magana hadisin kawai aji an gane ko na'am ba wani kokonto a cikin wannan magana shine bilatu da ibn mala na'am ina misali a wannan magana na'am fajar satu istirahatin ehe Biyan biyan hulu ala sujuru qadamaihi qadamaihi nan nanqubu.
kudu na'am
nan kudu muna warware wannan na jalsata istirahati na'am
zaman nan na istiraha na'am zaman hutu shine zaman da in ka yi raka daya a raka daya kafin ka tashi ka gaba mahallin zama bane a dan dawo ka zo ka zauna sannan ka miƙe na'am ko kuma ka yi raka uku ba mahallin zama bane amma ka dawo ka zo ka dan zauna sannan ka miƙe shine julus istiraha da ake kira na'am to wannan zaman mu mun warware wannan zaman na'am da me muka warware shi da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa yake cewa na'am a hadisi ne aka ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yanhalu yanhabu fi salati ala sudur qadamai na'am manzo sallallahu alaihi wasallama yana zabura a cikin sallah ala sudur qadamai a bisa wato diga diginsa na'am nan sune sudur qadamai na'am idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo a raka'a ta farko ko a raka'a ta uku to baya jinkiri daga ya zo nan kawai sai ya zabura ya miki na'am a kan haka ne ba zulusi istirahatu mu abin da muka kawo wannan hadisi kenan na'am cewa ga abin da ya kawo na'am to shi wanda ya bar mu shine kamar shafi'i kenan wanda shi a wajensa ya halatta za a iya zaman istiraha shi amma ya ba zai rabu da mu ko to bari mu ji magana sa shine yace na'am wa shafi'i imamu shafi'i wanda shi a wajensa ya yarda da wannan khalidu sai yace ai ku wannan wanda kuka ce ya rawaito wannan hadisin ai Khalidu ne
na'am shi ko wannan hadisin ya sunansa Matruku.
mutruku mutrukul hadisi kenan wala na'am makareci ne wannan sai haka ku hadisin da kuka yi da shi ya ba shi da ba shi da ma abin nan kenan ku kun zo kun dogara da mutumin da yake muturukul hadisi ne illa da gairu wari ha sai muka ce haba imamu shafi'i ai mu a wajen mu ba da wannan muka dogara ba ai bi gairin waridi wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da dama ba ta hanyoyin wancan halidu ba ba ruwanmu da magana halidu hadisin nan ya zo wanda amash shine ya rawaito shi bi isnadi na'am an ibn mas'ud na'am sannan ibn umar ya rawaito shi ibn mas'ud ibn abbas ya rawaito shi waɗansu daga cikin sahabbai ma duk sun rawaito wannan hadisin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana halu ala sudur qadamaihi dinna Na'am.
ba wancan na halidu matrukul hadisin shi muke magana ba na'am kaga shi muna da hujjar mu kenan da ya tabbata ba mu da wani sai wancan matrukul hadisin to da shi kenan shafi'i yayi kaya anan na'am ba mu da ikon da zamu ce wani wani abu to amma mu ba da wancan hadisin muka dogara ba wanda halidu ya rawaito mun wani san mun yi san mun sarukul hadisi ne sai ka ba mu magana sa ma na'am waɗannan mutanen da suka rawaito hadisin Amashu da rawaito a Ibn Mas'udin sannan da Ibn ah, Amr- ah, Umar nan da kuma Ibn Abbas na'am duk su rawaito wannan hadisi
na'am Ibn Umar kai afwan na'am na'am na'am
gashi nan ai نعم نعم in hana biyu في حجنا bi mujibi موجب malmalatin wa man shikil jinubi الجنبي bi qawli shari'in barila dani نعم.
bi gusli min janabatin haitani نعم.
qulna ba min dariqi barakatan wa نعم.
faqad wa qala daruqi نعم idan hana biyu imamu Abu Hanifa mun gama da wata mas'ala fa نعم.
zama ai ba mu kai ba ko an Abu Hanifa ya kama mana hujja bi mujibi نعم da abin wajabtawan marmaritin kuskuren baki yau mashikin da shakawa jinubi ga mai janaba نعم ya kulu ya faɗa ya ce shari'u قول الشارع annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce farila tani farlu guda biyu في الغسل a cikin wanka min janaba janabatin.
suna daga cikin janaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce almalmalatu wal istinshaq نعm da kuskuren baki da shakarwa Na'am.
wannan suna daga cikin janaba saboda haka dole ne shi a wajensa idan aka zo wajen wanka Na'am.
dole dole ne sai kai waɗannan نعم ba sunna bane نعم wajibi ne sai kai su نعم ji imam abu hanifa yi imam abu hanifa abin da ya faɗa kenan yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan hadisi yake farila tani fil gusli min janabati نعم farlai guda biyu suna daga cikin janaba a cikin wanka نعم sune al malmaratu wal istinshaq da kuskura baki da shakarwa shine yace ai tani ba sunna bane yace dole ne wajibi ne a wanka ai tani ai sune su biyun nan نعم kulna mu ne Kulna- mu gaya masa mu ce kai abu hanifa ai ba min dariqi من barakatan بركة الوقت ai wannan hadisin da kuke kake faɗa ya zo ne daga hanyar barakatu na'am waka waƙa ya shine ya afku daga Na.
daga bangaren barakatu barakatu shine ya rawaito wannan hadisin fakat kadai shi kadai ya rawaito hadisin Na.
kaga mu can wajen ai bai ce mana bakar bai Mm.
domin akwai wasu hanyoyin suna ga mun san ta inda zamu bulle na'am da yace mana ta hadisin halin ne muka ce a ba an halin muna da wani Na.
to mu sai muka ga mu sai muka ce to barakatu shi kadai tak shi ya rawaito da wannan hadisin da kake Na.
faɗa kuma yaya matsayin hadisin ne yake ya ma- har matsayin wannan shi barakatu din yake wakala darul qudni ya ba dar kudin ku yace yana yin ƙarya shi kenan magana ta ƙarya ya rushe an ce yana ƙarya Kuma shi ƙarya ne.
hadisin sai ya da'u yana ɗauko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bai sa a cikin hadisi tunda an ce shi kadai ne ai ba magana kaga nan ma mun yi kai
na'am kaga dai hi fi dinihi ashabuna kamar misali suka ma inda aka zo aka yi suka Na.
shi dini a cikin addinin sa kuma na'am ashabuna Na.
mutum aka zo aka faɗa aka ce ai a cikin addinin nasa akwai suka Na.
ana suka a cikin Na.
addinin sa Na.
to shi ma wannan ba za a yi kafa hujja da hadisin sa ba Na.
ina misali qira'atul mawdu ashabuna sahabban mu sune imam malik na'am sun Na.
ce asqadu lana qira'atul mamu suka Na.
ce sun sarayar da mu- mana da karatun mamu sun wujar da mu idan limamin yana yi karatu wa qira'atul mamu mi qira'atul lahu wa qira'atul imami qira'atul lahu karatun liman shine karatun ka Mm.
kana in ka zo ba za ka yi wani karatu ba haka, kawai sai ka shiru na'am kawai an so musahabi ne ne idan bangaren ah, shiru ne ka dinga yin karatun ka amma ko a bayyane ka saurari liman ma abinda aka ce kenan ko Na.
mu a mazhaban malikiya na'am to shine bi kaulihi saboda faɗin hadisi da ya zo ya ce imami manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce man kana halfar imami na'am fa qira'atul imami na'am lahu qira'atu na'am Duk wanda ya kasance yana bayan liman na'am to karatun liman na'am karatun sa ne.
na'am mu hadisin da ya zo mana kenan na'am to kuma ai cewa ya mango na'am mutum da yake man din nan ya haɗa kowa a cikin abin bunawa aiwa wa man wa ma wa altu sawu ma wa zaki na'am to haka za zuɗin da ɗari shi na'am duk in aka ce man ya haɗa kowa kowa ne ne mutum da ku an faɗa haka na'am me za ka je ka je ka wani karatu ba wani zancen karatu na'am na'am za mu ji su kuma yaran نعم نعم su ne da kaulihi kira'atul imami kira'atul imami to zulqiyani wanda ya tsaya shi da maganan nan shi zai mana itirali yace shi bai yadda ba an gane ko shine ashabu shafi'i kenan نعم su ba su yadda ba dole sai mamu in kana bayan sa نعم kana bi kamar yadda liman zai karatu wajibi dole kai ma sai kai karatu to su a wajen su karanta fatiha nan ko mamu ne kai dole kai in ba kai ba sallah ba kai ba wajibi ne kai da shine zulqiyam ma'abucin tsayawa نعم bi raddihi da raddin wannan magana da muka faɗa Ashabu waye su shine Shafi'i.
ashabu shafi'i نعم su ne sahabban shafi'i sai suka ce menene magana da suka faɗa suka ce Qalu- ai ko wannan hadisin da kuke faɗa ai Hadisu Jabir- hadisu jabirul Al-Ju'fi.
ju'fi ai wannan hadisi ne na jabirul ju'fi نعم shi kuma hadisin nan ai yana da shi jabirul ju'fi akwai suka a addinin domin yana daga wanda ya faɗa ya ce idan yanzu ka saki matar ka saki uku ka iya dawo da ita ba tare da kayan wani miji ya aure ta ba to tun da ya faɗa haka kuwa da suka addininsa to ba za a yi da hadisin kaji wannan matsala ba tun tun din da ake magana ta kuma tana ɗaya daga cikin ma wanda ba za a yi dama da wannan matsala ba amma su ga sai yanzu suna kafa hujja da shi suna cewa ba ai cewa mutum ka saki mace saki uku kawai ka dare ta ba tare da wani miji ya aure ta ba to kaji ma wannan suka ne a addini ma mutumin da ya faɗi wannan suka ne a addinin sa ma sai a ci karɓan hadisin sa ma saboda wannan a ci kafa hujja da shi suka ce to ai ku su abu- imam abu sabu shafi suka ce to ai ku wannan hadisin da kuka faɗa wanda ya rojo shi jabirul ju'fi ne ya rojo shi kuma jabirul ju'fi din nan akwai ana suka a addinin sa ba ba za mu shiru ba ko sai muka ce kulna sai muka ce نعم to ai gudu gudu ba ce ya zo mana da hadisi bi ai atana ya zo mana min abi hanifata نعم wannan ya zo mana daga dariƙa nan ta abi ta bangaren abu hanifa sai fata نعم abu hanifa da yaran eh an karbo daga abu hanifa Na'am.
shi kuma wanda ya karbo an abi musa نعم sannan shi kuma ya karbo an abdullahi bin shaddad Na'am.
sannan an jabir bin abdullahi نعم an gane ko Na'am.
wannan an karbo ga wannan ruwaya irin waɗannan abubuwa نعم an gane ko نعم muka ce mun ruwaito wannan hadisin ta wannan fuska ba ta bangaren wancan jabirin jufi din nan ba نعم lamin da rike jabirin zirraja ba ta fuskar wannan jabiru din nan zirraja shi ma gyara ne wani wani abin gero da zirrafa yake cewa kuma zirraja shi jabiru din nan shine ma abokin raja'a wanda yake dawo da mata idan an ji an saki saki uku ya ce ku dawo da su ba taba komai Ni wannan jajiri.
shi jabiru din saboda haka wannan abin ya shuka da gare shi saboda haka mu ba ta nan bangaren ba mu ruwato shi ta wannan ruwaya da muka faɗa ta wannan bangaren da muka ruwato Na'am.
alhamdulillah
Sai Ka ji